bakwai kenan ga watan shawwa na hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a kalandar nasara kuma kamar sha takwas ga watan biyar dubu biyu da ashirin da biyu a duk rana irin wannan ta laraba muna karatu a littafin tsofaffin maudu a ahkamin maudu na babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya masa rahama malami ne daga cikin malaman karni na bakwai ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya kamar tsakiyar karni na kasar kenan kafin hutun azumi da sallah mun yi darasi na tamanin kuma muna cikin wani babban baji da ke tattauna matakan da ɗan adam ke bi tun daga rayuwa ta cikin mahaifiya har zuwa gaban Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama daga nan mutum ya karɓi ɗaya biyun sakamako ko kuma ya zauna ɗaya biyun mazaunai shi ne ko dai ni'ima Allah ya samu na cikin waɗanda za su dace ko kuma azaba Allah mai cikin su ya kare ba ƙarshen wannan darasi na tamanin na ga darasi ta ɗaya tamanin da ɗaya mun kwana darasi na tamanin da ɗaya shi ne na ƙarshe a ƙarshen shi wannan darasi na tamanin da ɗaya mun karkare da matsalolin da mana ya tattauna ne da gidaru zamanin hamdi wa khilafin addin na fiki zalik gwargwadon lokacin da ciki ke ɗauka a cikin mahaifiya kafin a haife shi wa khilafin addin na fiki zalik da kuma yadda shi cikin kusan tayin ke canzawa daga wani yanayi zuwa wani to za mu tashi a darasi na tamanin da biyu daidai inda ya kulla baɗi ya ce faslun wasu da sa faslun jin ba kawai ya ɗauko sabon zance ne a sabuwar fikira ko faradar amma takin abin shi ne wa amma a kasa a kafa lafiyar munjin aka yi fata an ga wurin ko ya ce wa amma a kasa a wancan bayanin da ya yi mana abubuwan da suka gabata bayanai ne na a kan da muddatil hamdi mafi kankantar abin da ciki zai ko jinjiri zai zauna a cikin mahaifiya mafi kankanta wanda mun ci ayoyi da ya kawo ayar da cikin suratul ahqaf wata ne misali da walidai ihsana da kuma ayar da ke cikin suratul Luqman da ayat ayat cikin suratul Baqara wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a in ka hada dan sai zaka sami watanni guda shida su ne a fannin muddatin ham game da na ibn Abbas da wani su suka faɗa yanzu ya gama mana da wannan mun riga mun fahimta ka yanzu sai kuma koma matsalar da ta fi sabani ita ce aka samu jatil hamli idan mace ta samu ciki yau menene mafi kololuwar lokacin da za ta ɗauka ta yadda in har ba ta kula waɗancan kwanaki ba duk ranar da ta haifi wannan da za a mayar ma mai wancan cikin koda tsoron kaga yanzu misali mutum ya saki mace tana da ciki wata biyu bayan wata bakwai ta ɗauko na ta kawo miki cewa ta haihu ai kaga ba na jin akwai gaddamar da zai na mutawa ya sake suna da cikin wata biyu yanzu daga ranar sarki zuwa yau ga wata bakwai ka haɗa wata tara to yanzu ta ce ga ɗan shi shi kenan yanzu ka ga bai duk wani abu da zai na musu to amma wannan zai zama daidai ya sake ta tana da cikin wata biyu ba ta tashi kawo mashi dan laƙofin jariri ba sai bayan shekara ɗaya da rai wata goma sha takwas in ka haɗa da wata biyu cikin wata ashirin kenan ya ga an shigo da shi har da kenan haihuwa ma ga shi nan dai wannan jadidin hadisul ahad ta ce ga jinjirin da ɗazu na haihu jiya na haihu ba da jimawa ba na haihu to wai zai karba to wannan babin shi ne zai yi warware wannan matsala sannan karkashin wannan za a tattauna matsalar kwanciyar ciki a ƙasar hausa akwai abin da a ƙasar hausa ake ce mashi kwantacce sai sa kasar hausa za ka ga akwai gomandi akwai shekaru shi a cikin shekaru din nan kila na ba shekara ɗaya ba ne wani ma shekaru ne kama dai kawai sai a kuke sai a ce shekaru to wannan shi ne abin da suke ce mashi aksa mujjatil ham mafi kololuwar zaman da ciki zai yi a ciki in ya wuce haka a yi sikiliyarin sai shi babu shi sai da wata ta zo ta ce shi din ne a zarge ta da zina mutum ce sai zube ta fuskanci azaba ma da yake cewa wa amma a ƙasa amma mafi kololuwarta nan da yake nufi da ƙasa a zamirin unsan ina zai koma zai koma kan mutta ai aqsa muddatil hamdi to da ya faɗi muddar a baya shi ke da kawai bukatar yanzu ya maimaita mafi kololuwar tsawon lokacin da ciki zai ɗauka kafin a haife shi faƙala ibnul munzir ibnul munzir ya faɗa ya kawo wannan magana a cikin littafin da yi wa suna al-ikrafu ala mazalib da ulama mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai littafi ne da ya tattauna masail fiqhiyya kun sha isharar zuwa gare shi ya yakan tattaro maganganu na malamai wanda zai iya rage wa mutum dogon zango lokacin neman ire-iren waɗannan maganganu. To a cikin ibn al-Munzir yake cewa ikhtalafa ahadu da ya'rifu fi dalika. Ma'abuta ilimi sun yi sabani fa game da haka. Manyan masana ko malamai sun yi sabani game da tsawon lokacin da ciki zai zauna a ciki kafin a haife shi. kenan matsala ce khilafiyya walam tazal khilafiyya wala tazalu awwalan tazala khilafiyya matsala ce da aka yi sabani kuma sabanin tsakanin bangarori guda uku mala ya fito na mana akan sabani tsakanin bangarori guda biyu amma hakikanin sabanin a duniyar da muke rayuwa a yau sabani ne a tsakanin bangarori guda uku haka akwai bangaren malamai masana shari'a dole kuma a mutunta wannan ra'ayin nasu wani bincike da za a zo da shi na zamani wani laboratory wasu kayan aiki ba za su rushe waccan maganar tasu ba in ma har za a kalubalance ta ko a yi nakadinta dole ne a yi da ladabi kuma a rufe yi ana waiwayan mene zai iya biyo baya saboda in ka biye wa kururuwa da rudi gina na wani sabon bincike za ka iya bin binciken bayan shekara ɗaya shekara biyu karni ɗaya karni biyu ko ba kai ba ya'ya da jikoki kuma su baro ka su kuma dawo ma gaskiyar wanda muna da irin haka a masa'in da yawa na addini waɗanda binciken zamani ko ilimin zamani ya ci karo da shi misali a fanni na geography za ka cimma ire-iren waɗannan matsalolin wanda a daga cikin musulman suka goyi bayan ajin daga baya kuma suka suka saki wancan a igiyar ruwa suka dawo suka na addini an tattauna a kan cewa rana gudu take rana take kaiwa da komowa take tafiya ko ko duniya ce take zagayawa ina ne tsakiyar duniya inda ka'aba take kamar da malaman addini suka tabbatar ko ko ba nan wurin bane ko kuma ka je ka shiga matsaloli na bincike game da jinjiri abin da yake harka ta medicine ilimin jin jirtaka human develop da sauransu a ƙarfin sai ga daga inda masana suka karkata sai kuma daga baya addini a ƙara wayewa da shi dama sai yana da matsayar sai a dawo kuma dole a yi tafi kamar yanzu nazariya ko theory na dawi cewa asalin mutum biri ne ai da har daga cikin musulman akwai masu jayayyar ƙoƙarin kare matsalar wanda yanzu sun zama a kan lumina da ɗari ɗan kaɗan ne za ga yana musulmi ya zo yana maka jayayya wai asalin mutum biri ne to in an san sunan kafin sai a ce to yaya daga kan kafin ka za mu ɗauki lissafi ko mu ƙara baya to in ba isa ba zai nemi halittar shafin dan ya san shafin zai ci to haka a wannan babin ma bangare na farko kenan su ne malaman addini suna da matsayarsu suna da fatawarsu suna da fahimtarsu sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu to sannan bangare na biyu shine bangaren likitoci wanda ke magana da likitoci za ka ga wani ma ba tarbiyyar addini gare su yana kokarin ya buɗe wuta ni mun ta tattauna da su akwai na farfesa daga baya bayan da muka yi magana to amma shi da yana da addini da ya ɗauki abin da laji ba sai dai kawai ke ce man su a wurin su likitoci ga yadda abin yake ga shi ga shi ga shi in an samu akasin da su waɗancan malaman suke hararowa to su a wurin su wani ɗan ƙari ne ake yi idan ciki ya wuce wannan lokacin sinadarin da Allah ke halitta domin a reni ciki a reni ɗan tayi har ya kai lokacin haihuwa to zai kare idan wannan sinadarin kuma ya kare to ɗan tayin zai mutu ya ka sai dai a yi operation ko tabarar da shi to bangare na biyu kenan likitocin zamani suna nan da nasu likita ba za a ci mutuncin su ba saboda waɗancan maganganu ko ba za a rena ƙoƙarin su ba saboda maganar malamai amma ka sani ba za a wulakanta ko cin mutuncin malamai ba saboda binciken zamani binciken zamani shi ne ɗan bid'a daga baya bayan nan yanzu kuma ya fi kusa da ya zama kuskure akan waccan fahimtar to bangare na uku shi ne bangaren dokokin ƙasa wanda malaman a masu amsa fatawa na duniya wanda ke da yadda ta kasar sauriya kusan gaba ɗaya suka haɗu cewa mafi yawan dokokin ƙasa alƙawanin shakhsiyya ko alƙawanin shakhsiyya ko alƙawanin shakhsiyya ƙa'idoji na kula da mutum a matsayin shi na ɗan ƙasa haihuwa wane ne wane ne galiba in ta dokokin ƙasashen duniya game da wannan bangaren za ka ga sun tafi a mafi rinjaye matafiyar likitocin zamani ba matafiyar waɗancan masana na musulunci ba to sai zama da suna da matsayar su ta daban da haka sai ake cewa a ƙarƙashin wannan matsalar cewa waishin ciki menene kololuwar zaman da zai yi a cikin kafin a haife shi akwai fahimtar malamai akwai fahimtar likitocin zamani akwai fahimtar dokokin kasa ko ka ce dokokin kasa da kasa na mutum wani su ne a na kawo misali ne kai na wancan tiyorin masu tiyorin dawin suke cewa asalin mutum biri ne wai yau da kullum da neman abinci da cin abinci shine sai kafafuwan gaba sai suka zama hannu dindin kuma yau da kullum sai ya kakkare wannan tiyori ne na yahudawa sallah ina da kowa tun a firamare ne ko a cikin fara da wannan tiyorin ko a kasar da ne za a sassa masa to kaga wannan tiyorin da akwai musulman da ke ba shi kariya amma da ai an bari illa man rayu illa man dalla kawai sai wanda ya bata su kuma ta theory ne na tsariya domin idan da asalin mutum biri su kuma waɗannan biroyin na yanzu ya aka har yanzu ba zama mutane ba kuma duk sinadarin da ko yanayin da ya mai da waɗancan mutane akwai shi a yanzu to amma abin da za ka iya fahimta shi ne wani fita da kulli ne da renin hankali daga yahudawa Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin yadda ya mai da su hiroyi da anan wai wannan abin ne ya masu zaki saboda da Allah ya masa haka ne ya kamata su sai su tura shine suka ce sai so rama shi yasa wannan kuma zai ƙara fito maka da wata magana karara da cewa a yi hakuri da magana gaskiya ne ni ma ina ciki ta shafa kaga wannan ilimin bokon da muke yi ba karatu ba ne daban tiyori muke dan a ci gaba da mulkan amma ba wani karatu bane da kasan yancin kanka ba shi bane sai sa duk dolan da kake nema za ka iya samun dan goma a da'irar dolaye duk dolan da kake nema a duniyar da za ka iya samun mutum ya yi karatun ko kuma dolan ne me ya alamun dolan ne wani ya zo ya same ka shi bai firamare ba ko nijar bai taɓa zuwa ba bai taɓa zuwa airport ba banda yaren uwar shi bai jin komai amma da sigirin ka ɗaya biyu uku ya zaunar da kai a falanka ya sha shayinka bankar ka ta hura shi amma ya gaya maka ka ba da dubu ɗari biyar za a yi maka miliyan bakwai kuma ka shiga ka girbo ka bayi karatun da kai ba karatu ba ne ke dakon tiyori kai don a ci gaba da fadakarka amma da ka yi karatu na gaske a babana in ka rako shi da gaskiya ma sai ya bin layi kama kuma a hakan za ga an yaudara akwai wata magana da wannan ya faɗe ta ibnu khaldi a cikin mukaddamar shi yana da wani littafin mukaddamar ibnu khaldi a shafi na ɗari hudu da tamanin da hudu ya kawo wata magana ya lokacin da yake magana kan muhimmancin koyon harshen larabci da kuma irin fa'idar da ke biyo bayan koyon harshen larabci yake cewa فإن تعلم اللغة العربية يفتح الذهن ويسجله فسأل قوي يا ولد من كلمة ويا بقي يتي قويم هرش النار يفتح الذهن zai buɗe maka kwakwalwa ka ɗauki kwakwalwar ma da yaran zamani zai kara maka waye da basira da gani ƙyar wani ba zai zama da kai ba sannan wa yuskilu yana zuwa ya goce zuciya lokacin da datti ta ɗabbaje da zuciyarka to yadda ka san kwalba kaga yanzu idan ka watsa wa rigarka bakin mai kuma ka watsa wa kwalbar coca cola da kake sha bakin mai rigar ka aka ɗauko tsumma aka goge bakin ma ba zai fita ba amma idan ka samu tsumma ka je cikin kwalbar coca cola ka to da kar a ce muna ma coca cola tallafi ba ya da muke yi ba kalmar minerals ɗinka in ka samu kyalle ka gogo da ƙarfi ba wanda zai gane an shafa mai ya ce to wannan misali ne ni ne na ba da wannan misali amma kya kai ne wannan shine misalin zuciyar wanda ya koya larabci da wanda bai koya ba shi zuciyar wanda ya koya larabci ko datti ta hau tana sa kyalle kamar ka sa datti a falba ka sa tsumma ne dan shi ka goge shi kuma zuciyar wanda bai iya larabci ba kamar bakin mai a shiga kwatin in ba a sa ba wanki daya sai uku a ƙarƙashin nan sai wasu misalai su fito ka ɗauki biro da takarda kai ɗan biyu da na da da na yanzu mutane na da ɗan shekara ashirin arba'in sittin saba'in har tamanin har ɗari akwai har ɗari da ashirin da Allah ka ce kana so ne su ba ka sunan waɗanda ‘yan kowan nayin suka yi wa damfara. Tun daga zamanin Sardauna a iya lardin nan namu, tun daga nan Zaria har ka je Soba, Ikara, Kogo, Hallere, da Allah ka tattara su. Idan ka gama tattara su, ka bincika a cikin su waye ya larabci. Zai wuya ka samu ko ɗaya. Zai wuya ka samu ko ɗaya. Za ka samu, amma za ka yi samun mai digiri ɗaya. wani ma digirin a sociology wani ma digirin a psychology ka san psychology ya kamata ya zama mai shegen waye amma kuma dan bonan zai tuki mai psychology saboda shi wancan karatun tiyorin a ci gaba da mulkan mu ne amma ba mu yi kuma eh mu yin a haka dan ka amulke ka ma kana tare da ana mulkar ka ai kamar kana da ciwo ne ka san kana da ba a jin ne rage yanzu da Allah ya kawo kudin maganin ciwon amma ana fama da shi ba san ana fama da shi ba ba ƙatil wanya za ka dai abun matsalolin ga suna mun taɓa wani program muka yi kalubale har yanzu ni ba wanda kira ne ko ya musa wani program ne aka yi a nan Zariya akan tirenin aka yi wa yara da horarwa yadda za su jarabawa arabic da islam studies a neko da wayek da yan da naftin to lokacin da aka zo rufewa akwai wani mai kadigiri da yawa a wurin yake da ya shiga islamiyya ya bari sai na zato a wannan bari mu gaya maki yaran da zai fi ganewa akwai professors a wurin har da yan bokon kuma sai nake cewa ma yara wannan larabcin da suke gani to shi ne sirrin iya rayuwa in kuma kuna so ku gane a kawo mana listin kidnappers na Najeriya kaf a nuna mana wanda ya iya larabci kwaya ɗaya amma da mu kuma za mu nuna masa mai diploma da digiri kuma an san hira da ce ce ya gama digiri ne bai da aikin yi sai ya shiga wannan harka shi digirin bai hana ya wancan bannan ba saboda digirin dakon tiyori ne don a ci gaba da mulkai wani kawai cikin lafiya mai iya yi da aka dai akalla muna da manhajoji na tsawon fahimta guda uku fahimtar malaman addini fahimtar likitocin zamani matsayar dokokin kasashe ko kuma dokokin kasa da kasa واما اقصى هذا قال ابن المنذر اختلف اهل العلم في ذلك ما ابو سعيد بن ساباني game da haka فقالت طائفه wani bangare na malamai suka ce aka samu datihi sanatani mafi kololuwar abin da ciki zai zauna kafin a haife shi shekaru ne guda biyu wa ruya hada da kaulu an aisha ta radiyallahu anha har ruwaito wannan zance daga saki da aisha Allah ta tsanita sai dai isnadin magana duk da tafi inda ya zo malamai suka ce da aiki ne amma dai matsaya ce ta malamai yana yanzu in ka ɗauki wannan fahimtar idan mutum ya saki matar yi ta koma gidansu ba ta yi aure ba bayan shekara biyu sai ta kawo mashi jinjiri to dole ya karba sai a haka ta yi dama ta fita da cikin kwanciya ne zai rike mata zai sai ya karba sai dai su tafi kotu a yi da'ani kuma idan aka yi da'ani shi ɗan ya kama alfarma to da ɗan da aka yi da'ani ba za ka ce mai shege ba don akwai yiwuwar samun shubuha ko rashin imani daga wanda ya kore shi da shi ba da aka ce mai shege amma bai da uba bai da wani uba da zai iya gada a wannan rayuwar amma kuma shi ba shege ba ne kamar sauran suna kaga kenan dai har yanzu da anin zai iya bashi wani abu na kima da daraja a tsakanin al'umma wani ita ce maganar farko waru ya an zahar har ruwaito daga al'imamu zahar wannan malami ne da ya rasu a hijira na da shekara ɗari biyu da goma sha biyu. Kaga yana nan baya bayan su Aliman Malik kaɗan. Aliman Malik ya rasu hijira na da shekara ɗari da saba'in da tara. Ko ka ce yana kusa da Alimamu Shafi'i ke wani Alimamu Shafi'i ya rasu a hijira na da shekara ɗari biyu da hudu. Shi kuma wani ya rasu ɗari biyu da sha biyu. Ta zarasu shekara takwas kawai. mutumin malami ne kwarai an ruwaito daga al'imamu zahar da kuma al'imamu haram ibnu hibban da haram ibnu hibban hibban ya rubuta ko hayyan ne ba hibban da wani hayyan ne shi ne cikakken sunan nai haram ibnu hayyan babban malami ne har wasu malamai na cewa sahabi ne ba amma akwai sabani yana cikin mutanen da ake sabanin sahabbantakar amma duk duniya an yarda in har shi ba sahabi ba ne to tabi'i ne cikin manyan dan ana ga akwai yiwuwar ya zauna a gaban cikin su ana suwaye wai da su sun rayu a tare ko kuma suna saman su kada amma dai kuma ne haram ibn hayyan yana da wani al'amari da ya faru anna kulla wahidin bin huma kowane ɗaya daga cikin su a kama fi batni ummihi sanatai ya zauna a cikin mahaifiyar shi na shekaru guda biyu kowa sai da shekara biyu shi wannan arab ibn hayyan wasu malamai suka ce shi karan kanshi abin da ya sama ake ce mai haram tsoho an haife shi kawai an haife shi gashin shi ya riga ya sauka kasa duk haƙoran shi ya gama duk ya gama haƙora a ciki a zane shi na eh in aka ce shi ne suke cewa boyi to kuma akwai boyin a cikin bukur ko boyi kowa boyi in ya haure kaga akwai kashin gaskiya ba ke akwai yiwuwar za a iya zama ya wahala da ya wahalar ne wannan ya fito a dama da jiki ma duk yana sai na cin bulu to kowane ɗaya daga cikin mutanen da tafi al'imamu da har da shi haram ibn hayyan kowane su ya zauna a cikin mahaifiyar shekaru guda biyu wa hadha qawlu sufyan al-thawri wannan na ɗaya daga cikin maganganun al-imam sufyan al-thawri babban malami akwai abdullahi akwai ɗanin shi haram ibn hayyan ina kaman abdullahi ya zo yake cewa babanmu ya ba mu labari shekara biyu ya yi a cikin mahaifi sannan shi wannan haraf ibn hayyan matar shi tana haihuwa ne cikin shekaru biyu duk cikin da ta sama ta shekara biyu duk cikin da ta sama ce duk ƴaƴan shekarar su bibbi ka ga yanzu wani yanzu yake kamo dai fulani na ce da Allah ya so da ya yi ga ta taɓa jarabawa kuma an zauna lafiya sai ce duk mace ta samu ciki sai bayan shekarar su da ya yi sai bayan shekarar su shi shiga ibn shi shiga sauri ɗaya ne daga cikin bujiman malamai cikin tabi'ai ya rasu hijira na da shekara ko dai sittin da ɗaya ko sittin da biyu shi ne tsakanin da malamai suke haka shekara sittin da ɗaya ko sittin da biyu ai cikin malaman da ake kira da yawa ba a haife su ba da yawa ba a haife su ba aliman ma da an haife shi a tasa'in da bakwai a tasa'in da uku ne tasa'in da uku to ka duba wannan kuma ya rasu sittin da biyu tazarar da yawa to shi wannan malami shi ne yake cewa eh lallai kam akwai malamai waɗanda aka ake haihuwa irin haka wannan maganar da yake wa hada kawu su fiya da sauri ba yana ba wai yana nufin ai shi su fiya da alimam su fiya da sauri shi ne yake nufin wai al'imamu da haka wai an ya zauna a cikin bayan shi ka a ba shi faɗa ba in ba haka ba an ma mutta ha sanda su wani sauri ya rayu girma kakan shi ma shine abokin shi ko tare shi abin da suke nufi wa hada wannan fahimtar ta cewa akwai yiwuwar ciki ya shekara biyu fahimta ce ta shiga wani sauri maganar haram ta nuna hayyan ya zauna a ciki shekara biyu wannan ko shi ya faɗa ko ba shi ne matsalar ba da alimamu da haka dama ba zai yiwu ba da haka wani ita ce magana ta farko wa fihi daga ciki akwai kaulun sani sani magana ta biyu wannan cikin maganganun malamai kenan wa huwa anna muddatal hamli shine gwargwadon dadewar da ciki zai yi ko jinjiri zai yi a ciki kafin a haife shi kad takunu salata sinina sai ya kai shekara zai iya zama a cikin shekara ya sa mijin namijin da ya fito da mutum ya saki mace sai da ka'idodin shari'a daga cikin ka'idodin shari'a shine ka batta a ɗakin ka kai dinta kana ganin movement dinta kar ka damu da cewa za ta ci mai maka abinci la tukhriju unna min buyutihinna wala yakhrujna illa yatina bi fahshatin mubayyina sannan ranar da ka kammala idda to Allah ya ce ku yi musu mutu'atun talafi in kana da ƙarfi kai mata mutu'a ka jiyar da ita daɗi tattar na leshi wajen guda biyar goma masu tsada ta kalma masu tsada kayan kwalliyar mata a tambu da jari da kaddarori hikimar ka shi ne kana fita dama ta gama ita ta gama an tana kwashe kayanta to wanke lafiya ai ya sake ta yau ma take gama idda sai a ga wata sabuwar ke tana kan tafi to fi a ce ka ta sai wuya zuwa rana ya ce ba ya sabon kuɗi ba kaga kai yanzu fadin ka kula an rufe shi kuma wancan shi ta shafa kama wani sai ka daina cewa in Allah ya yarda sai na riga ta ga ta nan su ga ba ku kira tun da daina kan Allah ya riga ta ba ma ku dan garawa inda su ne na cewa sun san ba tsaya wai sun saka sai ai ko shi ne da zuwa zaki ka ai mutu azin talaki ka haska ta sosai ka shaki in ta fita kawai wanne ya gaba da ita shi ke nan shi ne rufin asirinka kar kai ma ta tare gata aka iya riganta a bayar baya da kula ya ce ruwi na anan laisu bin sa'ad mun ruwaito wannan magana daga imamu laisu ibn sa'ad wannan ba hamshakin malami ne da ya zauna a masa ya riga imam malik rasuwa amma so rayu a zamani guda ya riga hijira na shekara ɗari da saba'in da biyar kaga da kallon da imam malik babu yawa ta za ta shekara hudu kawai kaga wannan malamin in kana neman idoniya a malamai za ka kirga da shi za ka kirga da shi akan tattara maki irin kudaden shi na albashi a matsayin shi na mujahidi a matsayin shi na mai rike da ayyukan gudanar da al'umma a daula sai a tara maki kamar dinari dubu biyar da ke dinari biyar wannan a lokaci guda za su goma shi dinari dubu ɗaya shi ne da ake maganar jiya naira miliyan ɗari da wani abu kusan miliyan ɗari biyar za a kawo shi shi yasa a makarantar shi makarantar ta tabbata makarantar kowa Salman Malik ba za su irin makarantar shi ba saboda bidoniya ne in ya fito zai karatu yana da aji kala hudu in ya fito tashin farko yakan fara zama da masu mulki ne dan majalisa ya shigo sanata ya shigo gwamna ya shigo su yi fatawa ya ja masa kunni akwai abu kaza suna kokarin yi daga kuskure ne a gyara a yi kaza a yi kaza da su zai fara zama in ya gama sai ya sallame su sai ya ce ɗaliban hadisi su shigo sai a zauna ɗaliban hadisi a karantar da su hadisi dan wani ne na gwanari in dai a hadisi ne su yi tambayoyinsu a warware masu iskalatinsu da matsalolinsu su yi gaba in suka gama sai ɗaliban fikin su shigo na aka gama da ɗaliban fikin kowa mai tambaya wanda za kana wa karatu wane an gama sai kuma a buɗe kofa jama'ar gari wani zai shigo fatawa wani kuma zai shigo ya fasa buƙatuwar shi aka rama kallaciya an yi iska gidana ya yayi kuma na kira kafintoci sun yi lissafi naira dubu ɗari bakwai sai ce ma shi ne ya tafi ɗan shi ibo kamar shi haka zai zauna har sai an fito an ce ba sauran mai tambaya ko roƙo saboda bidoniya ne da kuma haka ne an ce aliman malik ya aliman malik ya taɓa yunkurin zai rika makarantar shi yace imam malik yace zai rika makaranta nauyin iyalan shi na kai kuma da lafiyar shi za a tambaya wannan malami ya ji labari yake ma da karkare me ya matsala ito sai a kwana uku a gidan imam malik ba ya girki ba yana nan zaune yana ba da karatu yana makaranta yana ba da karatu yana nan rauda cikin nan bar ne ya rika zama shi ne ya kuzo mai kyauta da yawa irin ta yankan shakku ya ba shi ce idan ka bar karatu dole mu fito mu yi yadda yadda muke yanzu maganar kasuwanci kuma ta tashi aiki an ce wata na gaban malik zai aurar da ya bai da kudin da za a je a jirgin da za a ci aurar da ya to ba wanda zai iya tambaya ba zai iya tambaye tambayar kowa wani abu sai allai su gudu sa'a sai ya aika mashi masar cewa ina son ka bani dunkulen dan zinariya dunkule daya wanda ya siyar da wannan dunkulen suke hidimar su bai gama ƙanana kuma yake ƴan ƙananan dunkulen zinariya ƙanana kwaya ɗaya kawai da aka ji aka faɗa wa wannan hamshakin malami sai sauko dunkule biyar manya ya aiko mashi da shi da imam malik ya sai da ɗaya kawai aka yi hidimar ya yi kyauta har ya rage aka ci gaba da shi sauran gudun kuma ya yi hidima ga al'umma da aka ɗaya babban mai kudin gaske ne ya rasu hijira na da shekara dari da saba'in da biyar to ka duba shi ma magana da ya faɗa yanzu irin wannan malamin sai wani likita ya fito kwanan nan ko ɗan shekara ashirin farfesa ya yi gurgurin shi ma abin a mutunta shi ne sai da ce ciki ba zai tabbas zama shekara uku a ciki ba ba zai yiwu ba ya saba wa sen a irin wani mana wanda ya ba su da sen a to za ka ja magana da ya don ka taɓa irin wa'in nan kai goma ka da tsoron kima ne to sai dai ka kawo magana ta hikima sai tuwa kana riga dalilin sa amma kuma bincike ga abin da ya nuna muku annahu ka shi Allah ya zubu nusa da yake cewa hamalat maulatun li Umar ibn Abdullah salasa sini mai wata baiwa wata farariyar baiwa ga Umar dan Abdullah ta dauki ciki na tsawon shekara uku a wannan ma da ba zai faɗa abin da yake ba haka ba wa fi kaulin salis a magana ta uku kuma inna aqsa muddatihi arba'u sinin mafi kololuwar dadewar da ciki zai yi kafin a haife shi shekara hudu haka za kala shafi'i rahimahullahu ta'ala haka al-imamu shafi'i ya faɗa Allah madaukakin sarki ya yi mata rahama to da haka magana ce ta hamsha kan malamai alimamu shafi ita ya rasa hijira na da shekara ɗari biyu da hudu mun sha maimaitawa a nan ranar da alimam abu hanifa ya rasu a ranar aka yi shafi shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira duniya ta yi asarar bujimin malami kuma an samu bujimin malami wannan mutumi ne yana da tankaran hadda suka ba shi littafi mai goma hamsin yanzu sadda za ku yi asuba ya haddace su har ya yi kiyamun laili har ya yi muraja'a har ya kwaba wani karatu kuma har ya yi bacci to dan ya dauka ya haka yana zuwa duk inda yake shi gani ya haddace idan ya tsaya ga dukkan ga shi kirkiro usulul fiqh rabu da magana ce shi'a shine uban usulul fiqh inda kana da littafi na arba'in sala ko shi kadai ya yi shi ka ya taɓa zuwa yana magana a cikin mutane sai kuskuren larabci kwaya ɗaya mutane su aka suka da kamar jirgi zai faɗi sai jama'a an rika makarantar da sai na koyo larabci ya je daji ya samu masu kiwa na kuma kasan larabcin arziki na kauye ina da hausar kirki ma haihu kana kauye dan dinni bai san ko yanzu dan dinni bai da hausa shi dan dinni ka bashi da siffantawa eh wani abu yana da kaho mafi yawa da babban sannan ana yawan yanka shi wani lokaci za ga akwai fari akwai mai fari da baki malam duka ce rago mun gane da ba in jiki zai ninki jira yana siffanta in ba a sa ma in yi tsawo har ya siffanta shi ya haɗa shi da barewa ita ma tana da kaho ita ma tana da kaho to shi ne ya je ya sa mace cewa rakuma ya bi su ya iya larabci sannan ya dawo to shi ya rasa wannan shekara ta ɗari biyu da hudu to shi ne ya faɗa wannan magana ɗalibi ne na Imam Malik kai tsaye yasa suka ce a sakkul isnad isnadi mafi inganci an Ahmad ibn Hanbal an al-Imam Shafi'i an Imam Malik shine a sakkul isnad kullu Malik yake cewa ni kuma sai na ce wa ana Imam Ahmad kuma an samu daga Imam Ahmad wanda ya rusa hijira a shekara 241 daga Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya tare shi riwayatan akwai riwayoyi guda biyu ihda kuma annahu arba'u sinin ɗaya daga cikin su tana nuni da cewa jinjiri na iya zama a cikin mahaifiyar shi har tsawon shekara huɗu wasaniya fatawa ta biyu daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal tana cewa sanatani shekaru guda biyu zaka iya duba da mukuni na bunu guda na bunu guda ma cikin mujalladi shi na goma sha ɗaya kala sai shi ya ce wa yake nufi ibn al-munzir a cikin littafi ta al-ishrafu ala madahib da ulama a mujalladi shi na biyar kamar yadda bayani ya gabata sai ke cewa wa tulifa fihi amma ne amma an yi sabanin fahimta ko fatawar da imam malik yake a kai imam malik dari da saba'in da tara ko shi ne shekarar da soci fal mashhuru anhu inda ashabi shahararriyar magana ko abin da yake zama shahararre a wajen al-Imam Malik kamar yadda aka samu daga ɗaliban shi misal ma kada shafi kamar yadda al-Imam Shafi'i ya faɗa ne kada Imam Shafi'i shi ma iyadu bin iyali al-Imam Malik wa haka ibn al-majishuna ibn al-majishuna ya ruwaito an guza'i ya ruwaito haka daga abin nan al-imam malik abdullahi abdullahi ibn abdulaziz ibn al-majishuna ibn abd al-malik ibn al-majishuna ثم رجع لما بلغه قصة المرأة لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين ابن الماجشون ده هنا كم فهمت عن الإمام مالك ta cewa shekara abin nan hudu ko shekara biyu kuma da yake matsala filafiya kuma da yake da sabani kamar yadda yake akwai akwai sabani to sai ibn al-mati shi ne ya kasance a kai daga baya sai ya dawo ya baro wancan fatawa lokacin da iskar wata mata ya same shi da cewa ta haihu da shekara biyar matar ta haihu da shekara biyar mana cikin na da shekara biyar abu shi ma wata magana ce wa fi ni kaulun akhar a ciki akwai wata maganar kuma ta daban anna muddata alhamdi gwargwadon anna muddata alhamdi gwargwadon tsawon lokacin da ciki kan zauna kafin a haife shi kar ta kunu kamsa sinin zai iya kasancewa shekara biyar. Hukiya na Abbas ibn al-Awwam an karbo daga al-Abbas ibn al-Awwam al-Baghdadi mutumin kasar Baghdad ne amshakin malami ne ya rasu hijira na da shekara 187 tsakanin su da Imam Malik babu yawa yake cewa annahu kana ya ce waladat imra'atun ma'ana fid dari wata mata a gidan da muke zaune ta ayu da hamsu sine bayan shekara biyar ɗaukar ciki kada fawwala tattu sai ta haifi yaron wa sha'aruhu yasribu ila hauna gashin kan yaron yana dukan nan wa ashara ila al-udubi sai rika nuna wuyan shi gashi har ya zo har wuya har duba gashin jirajirai wanda yake yi dan nan gashin yaron har ya yi kasa kada yake wa marra bihi tsayrun fa kada hush hasha ya hushu hush husha kenan wai sai wanda na wani tsuntsu ya wuce sai ya ce husha nan ce hasha ya hushu irin a kakkarya abu ko a abin nan mayar da abu mai taushi wanda kawar da shi bai da wahala shi kenan wai wani tsuntsu ya wuce ya yi karar shi ko ya yi ihun shi ko menene sai gashi ya zubi wakar hukiya a nufin adilan an ruwaito daga muhammadu ibn adilan anna mar'atahu kanat tahmilu khamsa sini duk haihuwar da matar shi za ta yi sai cikin ya shekara biyar tukuna shi yasa suke cewa matar hamilatul fili haka suke cewa matar shi sunanta wai hamilar filifini bintirin na giwa shi wannan muhammadu bin adilan ya rasu hijira na shekara ɗari da arba'in da takwas amshakin malami ne wa fihi kaulun khalid akwai magana ta biyar kada ku zuhuri alimamu zuhuri ya ce wanda ke ce mashi ibnu shahabin zuhuri malami ne na aliman malik ya rasu a hijira na shekara ko ne ɗari da ashirin da uku ko kuma dari da ashirin da hudu sabanin da aka yi amma malami yana imam malik kana karanta mota za ka ta gani na dai daga imam malik sai shi an zuhuri suna cikin waɗanda suka yi samar da ilimi na musulun hadis ko ma hadisin gaba ɗaya innal mar'ata tahmidu al-imam az-zuhri yake cewa kaga ita mace za ta iya ɗaukar ciki sitta sinin har tsawon shekara shida zafin mutum ya saki mace bayan shekara shida sai ta zo da ɗa dole ya kara. Sai dai idan yana da shaidar da na kai. Akan wata kana da shaidar da na kai, ya zo ta ce ba naka ba ne. Sai ai ba zai yi ciki ya ce a alhamdu dole ya ce zai iya kai shida. To ai ni ban karanta ba ce idan baka karanta ba uzuri ba ne. a yanzu ba ka karanta ba ba zai tashi daga zama ilimi ba wa sab'u sini kuma zai iya zama shekara bakwai ma fa yaqulu waladuha mahshusha da ne rubuta a ku akwai bugun da ya zo mahshush da haƙun mummala mara dugu akwai bugun da ya zo mahshush da fa'un mu'jama fa'un mai dugu kenan mahshush ko shine matsa'un yar zai zama yana da wani abu na illa ko wani tabu ko tambari kenan zai samu matsala sai matsala ha a cikin ta wa kad uti wa kad uti ya sa'id ibn malik an zo wa sa'id ɗan malik jimra'ati da wata mata amanar saba a sini da ta ɗauki ciki har tsawon wata shekara bakwai. Shekara bakwai. In ka masa wannan ciki, liki ka fadi in kama kana ta samu ba. Makarar firkatu wata ƙungiyar ko wata tawagar malaman suka ce la ya tuzu fi hada babin ta hadidu wa tawfiq bil ra'ayi. Kwata-kwata baya inganta, baya halatta. ka ƙayyade lokacin tsawon da ciki ke zama kafin aiki ka zo ka ƙayyade da wani abu na ra'ayi ko kuma wani abu na irin fahimtarka kar ka yi haka li'anna wajadna li adna alhamdi aslan bi ta'wil alkitabi domin me mu mun samu mafi karancin ciki mun sami abin da zai mana bayani shi a cikin alqur'ani a cikin tafsirai na alkur'ani wanda manya-manyan malamai kama da su ibn abbas Allah yarda da su suka yi wa huwa ashhuru sidda mafi karancin ciki shine wata shida fa na hadu na kulu bi hada wa nattabi da ka mu za mu faɗa wannan kuma za mu yi wa lam najid bi akhirihi waqata amma mu samu lokaci da ke nuni da shine lokacin da ciki ke iya kaiwa na tsawon lokaci shi ba mala yace wa hada qawlu abi ubay wannan ita ce maganar abu ubay al-qasim ibn sallam al-harawi ya rasu hijira da shekara 240 220 hujjinin malami wa dafa bi hada hadith Aisha kuma da wannan ya tunkuda hadisin Aisha wa qala al-mar'atu allati rawat anha madrula yake wannan hadisin na Aisha da yake ciki na iya zama ne kawai shekara biyu sai wannan maganar ta kore waccan maganar kuma ba wai magana ce ta kore hadisin Aisha wanda ya inganta ba a'a dama hadisin bai inganta ba wacce ta ruwaito maganar daga Aisha majahula ce ba a san ta ba ko ba san halayen ta ba wa ajma'u wa ajma'a kullu man yusawu anhu min ahli al-ilm dukkanin wanda ake la'akari da maganar shi daga cikin mahabuta ilimi sun haɗu gaba ɗaya أن المرأة إذا جاءت بولد إذا ما تتحي بأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها من يوم تزوجها الرجل إذا ما تتحي قصد وتشدة لجرانر سمد سيأوليتا وأن الولد غير لاحق به dan ba na shi bane sai wani almaji shi na da wasu malamin suka ce a to ai wata shida in yayi nukusani ba wata biyar da kwana ashirin da kuɗi kenan amma kuma abin da za a zo a tambaya sai a tambayi yan fadaki za a iya samun watanni guda shida a jere duka shi bisa sani sai suka ce wai bisa kaddarawa in ma sun yi saboda shi dai yaron a samu a makana ne yi gobe amma da ga irin auren da ake yi an auren da wata kuɗi ta yi wai wai sai miji ya ce wai naki a yanzu shi ma mutum sai zama wata hankali ya da ya zama naki ba zai taɓa yiwuwa ba a haihu ƙasa da wata shida ba zai yiwu ba duk gaggawa a ce ayi abin da ya sa ita wanda da gobe ta haihu wata hudu hajji za ta kuma jirgin ƙarshe ya zo a ce ma abin a hannun da yake ai ba ta da wani hurumi ba ta da wata bawa ya ce fa in ja an yi da suka ta shure idan ba ta haihu cikin wata shida in yau ne na ka'a daga ranar da ya aure ta falwalar da lagu wannan ɗan nasa ne wannan ɗan nashi wa hada wa amsaluhu ya bi wannan da wani shi wannan magana da wani wannan magana suna nuni ada annas sabi'ata masu jingina abu ga ɗabi'a masu jingina abu ga ɗabi'a nan kamar ya gama da shiga wata magana na sabi nan bari mu karkare da wancan magana nan ya kawo mana kamar maganganu kusan guda bakwai to malamai da suka bibi matsalar keke da keke in kai tantancin zaga fatoyi ne matsa fahimta ce guda tara akwai waɗanda suka ce shi ciki ba yadda za a iya wuce wata tara su ne 'yan zahiriya suna ka suna tare da likitoci akwai wanda suka ce ciki bai wuce wata ɗaya fahimta ce ta muhammad ibn abdul hakam akwai wanda suka shekara ɗaya ne ciki bai wuce shekara ɗaya in ya wuce shekara ɗaya a nemo mashi goba ba na ba na wannan ba ne fahimta ta uku suka ce ciki bai wuce shekara biyu ita ce mazhabar hanafiya yan mazhabar hanafiya fahimta ta hudu suka ce ciki bai wuce shekara uku ita ce fahimtar da muka wuce ta sa'ad allai ibn sa'ad fahimta ta biyar ita ce ciki bai wuce shekara hudu ita ce fahimtar al-imam shafi'i ɗaya daga cikin fatoyin shi da imam ahmad ibn hanbal suna da cikin musu yan hanabila kuma wannan maganar ta cewa ciki bai wuce shekara hudu ko ciki zai iya kai har shekara hudu ita ce mafi shaharar fahimtar mazhabar malikiya ko mafi shaharar fahimtar al-imam malik huwa bi nafsihi fahimta ta shida ciki zai iya kaiwa har shekara biyar wannan riwayar an same ta daga imamu maliku wanda daga baya ita ce ibn maji ne ya dawo kai bayan da yana kan fahimta shekara hudu hudu fahimta ta bakwai ciki zai iya kaiwa har shekara shida wannan riwaya ce da aka same ta daga imamu maliku da kuma malami shi ibn shahabin zuhuri fahimta ce ta waɗannan muhimman malamai guda biyu fahimta ta takwas ciki zai iya kaiwa har shekara bakwai wannan fahimta ce ta rabi'atul ra'ayi malamin aliman malik da ibnu shahabin zuhuri malamin aliman malik da kuma shi karan kanshi aliman malik suna aliman malik sai da yake in mace cikin da ya kwanta zai iya kaiwa har shekara bakwai yanzu da zai ce kai nan ta wuce da malamin zai kai shekara bakwai to amma dai galiban a nan suka tsaya fahimta ta tara su ne malaman da suka ce la hadda bi akthari ba ka da wasu shekaru da za ka kayyade na cewa ya zauna a cikin mace kenan su wa'annan suna ga idan mace suka rabu da mijinta bayan shekara da tara sai ta zo da shi sai ta ciki kuma ba ta taba zana ba ko ta taba yi ba a da shaida misali duk ina ba ta take yi ba ku sake cikin na wancan mijin da ya fi in shekara tara ya sa in an san da shi ke nan da wancan cikin ma ba za a raba gado ba in an sai dai a yi nera su da hamdu sai aka tarfiya to yanzu idan ta haifi tagwaye maza duka to sai a kaddara cewa to wancan mai cikin za ta iya haihuwar maza tagwaye sai a raba gadon da su sai a aje kaso biyu na maza in ta yi daya kaga ɗaya zai ɗauka ɗayan kuma sai ya dawo ta sake raba musu in ta yi mace to kaga raban ta zai dawo rabin na na rigima raguwar ɗaya da rabin sai ya ɗauka sai ya raba musu wa masu wannan fahimta akwai alimamu shaukani mai fatu da kadir ko sauran littattafai na addini kamar nairin hauka sannan daga cikin masu irin wannan fahimta daga cikin malaman na zamani akwai alimamu shakiri mai abawa ulbayan idan zai qur'ani bil qur'an a cikin mujallabin shi na gada tara ne ya yi wannan bayan cewa la aksara la hadda bi aksari alhamdi ciki bai da wani gargwado za ka ce in ya kai shekara kaza ba zai yi a haife shi ba kawai kamar abin a hannun Allah Allah ya kan yi komi da gangan don ya nuna karatun mu bayan yi bane ko kullu da ya ilmi na ali zai iya abin da kana da kamar ba zai yi ba kuma tun likitoci an sha samu za za a samu likita wannan ciwon baki wannan shayin mutuwa da yi kuma bayan sati dai wata ɗaya wata biyu mara lafiya ne koma a da likita sai dokta ba za ne ne kun gane ka ba wata na mu yi tekan da kace a mara koma gida me kan a gida bin da nisha bin da nisha ko a kawo wani ciwo a ce kudan fara wanda ke damun shi a ce kawai kan shi ne ke kan daddafawa yana musu ciwo ce ba matsala ko ba shi da na ba da safe kan kai ita safe za a ce miki ya mutu a ciwon kan na ya gaji ciwon kan yi kai ne kike gina ne kake ga auren Allah komai haka yake gudanar da shi daga al-Imam Shafi'i yana da wannan fahimtar Abdullahi ibn Abdul Aziz ibn Mubarak shi ma yana da wannan fahimtar Muhammad Salih ibn Al-Uthaymeen shi ma yana da wannan fahimtar la hadda li akthar al-hamd kar ka yanke ma ciki wani lokaci illa ya ga abin da yake da muhimmanci a nan shine kada a buɗe kofar mata su sami gabar yin rashin mutunci ya aka buɗe kofa wata ya sarki ma sha Allah sai ke kus sai bayan shekara uku ta dawo da wani ɗan binni ta ce na wanda ya je ya aure ta ne suka rabu shekara shida da suka wuce a faɗa a nasa magana da ce ai ma duk ya faɗa a abinda za a yi za a iya zuwa gun likitoci a tabbatar a rubuci in aka yi gwaji matsayin da aka ɗauka to zai zama na akan da za a gudana in ta wani akwai wani ciki sai dai a koma a sake wani gwajin cewa wannan cikin ana ga da shi lokacin da aka yi wancan gwajin kwanciya ya yi ko ko daga baya ya shiga idan ta zama ya in ta zama mustahama ko mijin ya koli cikin to sai ce abin mace amma dai wasu fito yin suna nan to su likitoci su din ma kamar waɗannan ne na addini sun dan yi sabani suna da fitoyi ne guda uku amma matsayin likitoci guda uku nan ba wai a ce wane na kan kaza wane na a'a su duka likitoci ne suka haɗu suka ce mafi ƙolin mafi yadda za a haifi wata tara. To idan ya wuce wata tara, to ba zai wuce ɗayan abu uku ba. In ya wuce ɗayan abu uku, wallahi ba wannan ciki. Kan ce matsayin likitoci. Suka ce idan ciki ya wuce wata tara, to za a ba shi wata goma. Wata goma. kaga wata tara yana kwana nawa kenan shine kwana dari wata tara kwana dari biyu da saba'in in duk sun cika zai wahala su cika a kan da za a samu hudu biyar ko shida ma su yi nukusani da kan da kaddara duka sun yi talatin zai zama mace za ta haifa ciki daga kwana dari biyu da sittin da biyar akwai yiwuwar ta haife shi tun a ranar haka da shida haka da bakwai haka da takwas abin da yasa ke samun wancan plus ko minus na two weeks watan bature yake kirgar da shi shi ne rubban dalili haka wani babban likita a america kafiri ya faɗa yace da za a kirga da na musulunci ba ka da bukatar plus ko minus kawai za ka faɗa ranar ne kuma ranar za a yi insha Allah to suka ce idan ciki ya wuce waɗannan kwanaki ɗari biyu da saba'in wata tara kenan to wata ɗaya za ka tsara sai karfa na talatin shi ne sai koma wata goma sun ce duk ciki na shiga Allah zai tanadin waɗansu sinadarai da waɗansu na'urori da wasu sabbin halitta su waɗannan sabbin halitta a cikin uwa su ne za su iya taɓa yanayin rayuwarta wata sai ga abincin da ta fi so yanzu shi ta fi tsana abincin da ta fi tsana kuma shi ta fi so ɗabi'a ta ta canza fushi wani mu'amala son karatu sai shi komai ne ke canzawa waɗannan sabbin halitta an halitte su ne domin su hidimta waɗanta yi wani in ciki ya kai wata biyu ya gama aikin shi a sallame shi a kawo wanda zai karɓa daga wurin to idan ciki ya kai wata tara galibin waɗannan sinadaran wannan yana bayanin wani da wani farfeso daga nan gwamnati na kasa yake man idan ya kai wata tara to ya ce ba ƙara sati biyu sai ya ƙara sati biyu idan aka ƙara sati biyu sai su gaba da aiki idan sati biyu suka ƙare sai a ce a ƙara ƙara sati biyu ta ka haɗa wata ɗaya kenan idan ciki ya kai wata goma ba a haife shi ba dukkanin waɗancan sinadaran da ke hidimta wa cikin don ya rayu za a tsandane su a nasarar taya kaf za su bar cikin ruwa kuma jinjirin ya hauyi kawai da ya ƙara zai iya mutuwa. Saboda ko dai a yi mazan mazan ko da isa haihuwa ba a yi masa operation a sa shi a kwalba incubator din nan ko kuma in ya mutu a cire a raba ta da shi din zauna lafiya to maganar ta farko ce ciki bai wuce wata goma ko kuma suka ce wata goma shine kwana ɗari uku ko suka ce ka iya ƙara kwana goma ma'aikatan duk sun tafi waɗanda Allah ya halitta don su hidimta wa cikin dan ya rayu ranar da ta cika wata goma cikin suka ce to a kwana ka kara mata kwana goma akwai yiwuwar shi cikin ya iya kara kwana goma ko ba waɗancan sinadara daga ranta aka je kwana na sha ɗaya sun zai mutu shi sa ta ce cewa ciki zai iya kaiwa kwana ɗari uku da goma ita ce magana ta ta biyu magana ta ta uku suka ce ciki ko lulluwar shi ba za ta taɓa ƙarawa ba ke shi ne kwana ɗari uku da talatin shi yasa ba ka ita likita ita maka da goma da ba da shekaru ba ba shekaru likita wani shi ba shekaru ko lulluwar shi wata sha ɗaya to amma kaga a nan ba za mu iya zuwa mu ce ma akwai shekaru sai mu ce dakta wata sha ɗaya a wata kalanda sai ta maka a kalandar bature har da januwari da disamba da irin su ne masu latin da daidai nan sai ce har da su ka girga da kace ya yi daidai sai ka ɗibo wata goma sha ɗaya a cikin wata sha ɗaya ka an tayo masu talatin da daidai guda shida kawo kwanakin za su tsallaka lokacin da ka sa matsari za su iya kusan haɗa shekaran kenan to amma dai wannan su ne matsayar likitoci ko dai wata goma ko kuma wata goma da kwana goma ko kuma wata goma sha ɗaya babu tsari shi ne yake ce man duk wanda ya ce ciki ya wuce waɗannan kwanakin to akwai magana cikin ya mutu in kuma har aka ga yana da rai to an yi kuskuren lissafin ranar shi amma yanzu kaga dai saboda wannan binciken da likitoci yanzu zai iya yiwa ya canza amma wancan karatun na malamai ba wani canza da zai yasa nake cewa da farko waccan magana ta malamai tana nan da kimarta da darajarta sannan wannan binciken na likitoci fari'in mabi za a mutunta shi za a girmama shi amma zai iya karɓar canji likitocin da kansu za su iya zuwa su fahimci wasu ababe waɗanda da can ba su fahimta ba kuma yau da kullum yau da kullum musamman yadda ake kara haduwa da masana na musulunci likitocin sukan kara samun basirar waɗansu abashi yanzu asibitoci da dama za ka ga suna buɗe ɓangarorin da za a ɗibo masana likitancin zamani a tekun nabawi ta ce a ajiye su in wata matsala ta zo a ba su su abin nan su kula da ita kuma cikin sauƙi sai ga an sami mafita ranar wani yake ba da labari wani babban mutum ne ba dai na faɗa rancin ba kawai an tashi malam sai ka tafi tsaki an dai san wannan lalura rai sai ce kar a kai shi asibiti kuma ɗan boko ne ɗan boko ne duk ma'ayin da ya kafu da boko na mace a dai yan wajen islamic kenan aka je da shi suka zaunar da shi suka tambaye shi tarihin abin ya kai bayani suka ɗibo wani magani aka faɗa mashi yadda za a jika ni minti ashirin haka a kofi ya ci gaba da sha da ya sha aka ce bayan minti goma ya kara da ya shan farko bayan minti biyar ya karba ya ji zafi matsalar ta wuce amma kaka duk ya ba da mamaki dubu ɗaya ba da wannan da an bashi ma ya ji me dubu da ba fa dala ba wannan naira ce ne mutane biyu ne na ce ma mutum kuka karga to su ai an sadaka ce ne ce ina ana kuna aiki ya kamata ya biya in can yi nisa mai operation kuma ba ta ba an dame da shi ne to kaga likitocin da yawa suna dawowa wajen wannan na san wani mai ba da maganin farka daga nan cikin akan zo wajen ta amma wai karya faɗa dai an so eh ka ba wa sirru fi ma yusarru bi to na basuran farin prof da sirru sharo baya warkarwa to kaga ire iren su ake ta jawowa to a hankali a hankali za ka akwai yiwuwar a samu canji akan wannan fahimtar dan ni abin da nake ji a zuciya ta wacce bazan ta fi kusa da gaskiya akan wannan kuma akwai yanayin da waccan din ake da bukata akan wannan mutum ya saki mace ta koma gidansu ana tare da ita ko fika ba ta yi kuma gidan mutunci bayan shekara ɗaya da wata ɗaya wata goma sha uku kenan sai ta haihu ɗan nawa ne da a ce maki sheke bai da uba da a ba tsohon miji wanda ya ci dama dama ya ba wani tsohon miji ya ci dama dama akalla ana da wasu wanda za a riƙe kuma dole ya karɓa sha'a amma ba to kaga kalla fitowar ta zo ta yi amfani kenan kai kuma likita da kike ta ba a yi ka bari nan gaba za mu kira ka in ba irin wannan ishu din bari amma wannan mafita muke nema fatawar ka za ta zauna mana a cikin sai mu yi magabata mu zauna lafiya yana da sai mu bi sharan wannan wata magana ce zai kawo wani take raddi akan mutanen da ke cewa wai ita duniyar nan ba Allah ya yi ta ba ne ta ta yi ta su ne astaghfiriyun malam su ne zai musu martani kashi daga nan har karshen shi wannan fasalin har zuwa da yake fasalin wa kada za'a masa ifatun min matakan da hamsin. To, a rikin musulun wa rahmatullah. Na. Eh. Duk za a iya yi. Magana yake kwantar cikin dana duniya ce ta kimiyya da wayewar zamani a je mana a haska inda shi a tantance inda za su iya ganin za su ta to a je a yi saboda zai taimaka wajen raba gandama akwai wura gaɓoɓi da dama shari'a ta ta yi irin wannan akwai wuraren da ke halarta ba akwai wuraren da ke halarta ba misali yanzu kai wata mata ba ta gani sai ta haihu sai take zargin cewa wani ne ya yi mata ciki sai kawai sai ne ce a tafi asibiti a yi DNA DNA in ba aka yi ba ko din ya tabbatar da cewa dan shi kuma a shari'a ba dan shi bane ka bi kan zubar maki da mutunci shi kuma yanzu yana ta ba dan shi bane ita kuma yanzu mutuncin ta riga ya tsige tunda asiri ya tsoro to yanzu gwajin zai yaɗa zubewar mutuncin zuwa fati guda biyu bangarori amma in aka ƙi yin wannan jiyar da shi mutuncin shi na nan ya rage na shi ya koma shi da Allah su shirya da shi lafiya ita kuma ta je ta tuba ita ma matan na tuba tare da laifi suna ka akwai yanayin da ba a yadda amma misali yanzu kawai wata mata ta haihu zafin nakuda da yurori da cututtuka ta farka ta gane ta kasa gane jinjirinta ya haɗe to wannan za a iya DNA don a tantance wane ne naka wane ne ba naka ba so da a lokacin DNA din zai tabbatar da tantance ba zai tabbatar da shege ba ne wanda ba ubanci ba Allah ya sa mu وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك ولا حول ولا قوه الا بالله